أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba yau uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1447 daidai da 20 ga watan biyu 2026 gregorian calendar za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wani masallaci mai albarka na kofar gidan mai martaba sarkin damba a muna cikin wannan sura mai albarka ita ce suratu maryam amincin allah waɗaukakin sarki ya tabbata gare ta wani karanta kisan zakariya alaihi salatu wasalam da abubuwan da suka faru na ban mamaki a cikin lamarinsa da yadda Allah maɗaukakin sarki ya gwada mana aya ta nuni cewa shi ubangiji idan ya ga dama zai zartar da abinsa yakan zartar da shi da sababi yakan zartar da shi kuma lalle tare da sababi ba to sai gashi kuma domin sake shiga wata sabuwar kissa tana na maryam amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare ta yadda Allah ya kita bismillahir rahmanir rahim wazkur fil kitabi maryam abinda allah madaukakin sarki yake jan hankali a nan a cikinsa shine umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam wazkurka ambata ya muhammad fil kitabi a cikin littafi wa za a ambata maryam da ambaci wato kinan na na maryamu amincin allah madaukakin sarki ya tabbata a gare ta izin tabbatar min allah makanan shirkiyan lokacin da ta bar gurin jama'anta ta tafi guri wanda yake wata kinan gabas da inda take zaune a wannan lokacin a nan da allah madaukakin sarki ce waskurka ambata ana nufin wato kenan tarihin ko kisar ko hikima da take cikin rayuwar wannan baiwar allah shine ake so ka karanta ma mutane ya muhammad aina za a ambaci wannan wato kenan fil kitabi a cikin littafi wani littafi ɗaya shi ne wata kenan alkur'ani kenan ga kisar na na maryam alayhisalam ta bayyana ta karanta ta tana daga cikin wata kenan ayoyi na alkur'ani domin ya zama wata kenan taskira ga mutane a wani lokaci ibin tabbatar min ahaliha lokacin da na na maryam wato kenan ta fita daga gurin iyalanta makanan zuwa wani guri sharkiyan wadda ke na gabas a nan kamar allah wadda kuke take na zama cewa na na maryamu ta bar cikin iyalanta in tabazat min ahli annabzu shine watsarwa ko jifa da wani abu ma'ana kenan ta jefar da kanta kamar misali mutum ne ya ce ai kawai na jefa kai na cikin abin da kowa ya da jefa kansa cikin cikin kasashen da ba na musulmi ba ma'ana ya kai kansa kenan yanzu na na maryamu ta fita daga cikin iyalanta yan uwanta da abokananta da sauran mutane da suka santa take ɗebe kewa a gare su ke ɗebe kewa a gare ta yanzu ta fita a cikinsu me yasa saboda Allah madaukakin sarki ya sa mata wata bukatar da dole ba za ta samu ɗebe kewa a cikin wannan ba a cikin yan uwan nata ba dole sai ta fita daga cikin su da haka shi yasa sai ga ta wato kinan ta fita ta tafi makanan can wani guri daban idan an ce sharqiyya gabas ina ne ba gabas ba a duniyan nan duk garin da ka ambata gabas din wani gari ne haka ne yamma da shi akwai wani gari to amma abinda malamai suka ce wato kenan daga masallacin kudus ne gabas din masallacin kudus yawa so daga idan baka haddade ba to ba za a iya samun gabas din ba duk inda ka je ka to akwai gabas da shi duk inda ka je ka akwai gabas da shi amma in ka aka haddace position din aka ce tana masallacin kudus sannan sai ta gabas daga masallacin kudus yanzu an san position din wato kenan a duniya kenan ko to daga masallacin kudus ne wato kenan ta fita ta yi gabas kuma ta bar iyalanta da yan uwanta sannan ta tafi ta je wannan gurin ta tafi gabas din amma me yasa gabas me yasa bata yi yamma ba za ta iya yin yamma ai tunda masallacin kudus din akwai yamma da shi akwai kudu da shi akwai arewa da shi sai aka ce ai suna yin abin da ake kira a tafa'ul wato kenan sun tafa'ul shi ne ka sa wani abu a cikin zuciyanka wanda yake da nasaba da wasu abubuwa ko na alkhairi ko na sharri a wancan lokacin sun ɗauki gabas a matsayinta na mafudar rana rana kuma da wata su ne wato kenan sos na haske a duniya ko kuma wato kenan wani abu makamancin wannan don haka nan ne kuma sos na duk wani alkhairi idan mutum yana son wani alkhairi to gabas zai kuma ba su ba ko mu nan nan yanzu kaga za ba haushe za ka ce gabas masama lada saboda me tafa'ul din da muke da shi dangane da wato kenan matsayin gabas a gurin gabas ta fi yamma ta fi kudu ta fi arewa kaga kenan ba mu musulmai ne kada muke da wannan ba su ma a wancan lokacin suna da wannan wato kiran tafawulin da yake da darusu Allahu ala lalla shi yasa wato kiran sai ta fice daga wannan gurin sai ta yi gabas saboda ta samu wato kiran natsuwar da take nema ko sakinan da take nema wato kiran wanda bata same shi a cikin iyalanta ba to mu je
اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
الله مدوك جزك فاتخذت من دونهم حجابا سيتلكي شامكي كما bayansu ma'ana kenan sai ta tafi wani guri idan ta tafi wani guri ta tafi gabas ta bar su a da gurin a can gabas ɗin da ta je ta bata daddara ba sai da ta nemi shamaki kuma wato ke da tsakanin su ta da ko da ka tashi ka je gabas sun kuma inda ta tafi ba lalle ne ka ganta ba saboda me ita ka zata hijab ta riki makanta wani hijabi ma'ana wani shamaki da ta je ta gabas ɗin ta shiga wani guri kuma wani lungu daban ko wani ɗaki ko kuma ta sa an kewaye mata wani guri ko ta zauna a wani gurin da ko ta shiga gidan wani inda wato kidan mutanen yamma in su zo ba za su ganta ba yawwa ta dai ba wa kanta hutu ta kuma tafi inda kuma ko da an ce ai gabas ta yi in an je gabas ma ba za mu yi saboda ita ka zan min dunihin hijaban after all da ta bar gurin su ma ita riga ta shiga hijabi to amma hijabin da zina iya yawan wanda ya zo ya ganta don haka sai ta kara ta daukan wato kenan wani hijabi ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura to yanzu ga hijabi din amma hijabin kuma an masa sutura to idan bayan ta bar gurin su ta sake samun wani hijabi wato kenan ta killace kanta killace kanta da ta yi saboda ibada da bautawa Allah barakakin sarki ta samu nutsuwa ko kuma wani abu wato kenan makamacin wannan to a nan lokacin da sai Allah madaukakin sarki yake cewa arsalna ilaiha ruhana fa arsalna sai muka aika mata wato kenan ruhin mu Allah madaukakin sarki yanzu shine ya aika ko ya aika mata ruhi ruhi mun san ma'anar ruhi yana da ma'anoni da yawa rai da muke yake cikin jikin mu ana kiransa ruhi mala'ika jibril ana kiransa wato kenan ruhi saboda duk abin da wato kenan zai bada wani abin da ana iya kiransa wato kenan annabi isa alaihi salatu wasallam ana kiransa ruhullah da dai sauransu to amma yanzu Allah madaukakin sarki ruhin da ya aika mata shine mala'ika jibril arsalna ilaiha ruhana ay arsalna ilaiha jibrila mala'ika jibril shine Allah madaukakin sarki ya aika wato kenan zuwa gare ta ya je ya same ta kaga kenan ashe yanzu ba yin kanta ne ta fice daga inda take ta tafi gabasin ba akwai wani abin da Allah madaukakin sarki ya sanya mata a zuciyarta sai tunanin a hakan din ya faru a gare ta sai ta tafi don ya coinciding da wani abu daban ya zama wato an samu wadabaka jibril yanzu in ya zo ba sai ya zo gidansa ya ce muryan tashi mu tafi kaza ba yanzu zai dauki hankalin jama'a a sai Allah wadda kuke take ya kaddara mata ta tafi can ta je ta jira kuma sai ta tafi a daidai lokacin da wata ke nan bukata saboda haka da ya je shi arsalna ilaiha ruhana da ya je shi fatamassala laha bashar sai ya canja siffarsa ya misaltu a gare ta ya fito a matsayin wato kenan dan adam in an ce misali ai ba abun bane ko ina buga misali ne da wani abu don ka fahimce shi ai ba shi ne wannan abun ba in an ce ta matsala ya misalta yanzu akwai abin da ake kira tamsiliya tamsiliya ba muna misalta ba ne sai ka ga an yi misaltawa a ware shugaban kasa da sarki da komai kuma duk yan wasa ne abin da suke tamsiliya suna kwatantawa ne don mutane wato kenan su fahimta to yanzu ita jibril da ya zo sai ya misalta kansa a matsayin bashar dan adam me yasa ya canja kansa zuwa ga dan adam bashar dan adam kuma sauyiyan kuma nitsatsen mutum a kyakkyawan dukkan halitta bai zo da wata irin halitta ba ko da mutum ne idan ya je mata da kai girman kan ya kai masallacin nan hankalinta ba zai dauka ba ba zai dauka ba amma sai zo mutum sauyiyan mai kyakkyawan biri sai zo ya same ta saboda yanzu ana bukatar a samu wata kinin tattaunawa da fahimta tsakaninta da tsakaninsa su su biyun su daban-daban ne ɗan adam a cikin kasantuwansa ɗan adam a ɗan adam takarsa da mala'ika a matsayinsa na mala'ika a mala'ikancensa tattaunawa zai yi tattaunawa zai yi dole sai an samu tanazul ko tarafo shi mala'ika sai ya sassauto ya dawo kamar mutum don a samu wannan communication din ko kuma shi mutum din sai an ɗaga shi ya kai matsayin siffar mala'ika sannan a samu wannan tattauna in ba haka ba kuma ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da suratul mudaththir yace ina tafiya sai da ce ya Muhammad ya Muhammad sau uku da na waiwaya haka gabar da yamma ban ga mutum ba da daga kai na ce fa izal malakul ladhi ja'ani bi hira fa hawta taji isi ila al-ard mu daga sai naga kawai mala'ikan da ya zo mu a hirar a hirar nan a siffansa ta mala'ika yace sai na suma kawai sai na ji na fadi a kasa saboda ai yanzu madda din ba ta zama wato kenan daidai ba shi yasa lokacin da kafirai suke cewa me yasa ba za a aiko musu mala'ika ba sai Allah maɗaukakin sarki ce musu a gaya musu lauka na fil ardi mala'ikatan yamshuna mutma'inna tazarna alaihim min as-sama'i malaka rasula inda a ce a ban ƙasa mala'iku ne suna ayyukan su a nitsa irin nasu da mala'ika sai muka bukaci mu aiko musu da manzo sai mu aiko musu da mala'ika saboda maddan su ta zama daidai da tasa ta haka za a samu communication babu communication gaba a tsakaninsu to amma ku mutane ne don haka dole a tura muku mutum dan uwanku wanda yake madda ɗinku ta halitta iri ɗaya ne to saboda ka shi yasa idan mala'ika zai zo shi zuwa gurin mutum dole sai ya sassauta ya sassauta in yana son a fahimce shi bazan Allah sallallahu alaihi wasallam da zai tafi da za a tafi da shi inda mala'iku suke ko duk abubuwan sabacin da suka yi ba haka ne sai zama a dare ɗaya daga wato kenan makka fir har gashi ya zo baitul muqaddas wanda ba su bani na mala'iku ba daga nan fi ya tashi sama har sama ta bakwai har gaba da sama ta bakwai dan adam yana yin haka a dan adancansa sai da aka ara masa aka misalta masa irin rayuwa irin ta can sannan sai ya tafi can saboda a samu wata kinan mutabaka dan ya abin nan ya zama abin ya riga ya dace to don haka shi yasa Allah ce fa tamassala laha basharan sai misaltu a gare ta a matsayin sifar dan adam sauyin wanda yake madaidaicin mutum ba wani mutum mai abin nan ba saboda su ji daɗin magana da shi Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da sako don haka za a ba shi wata kina wannan ayata to mu je mana قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
qalat sai ta ce basa da ta gan shi ita yanzu ta bar mutanenta ta tafi gabas a gabas ɗuma ta shiga cikin wani shamaki yad kuma sai ta ga mutum ya zo mata kuma mutumin nan mutum ne kuma mai kyakkyawan diri abu na farko da Allah maɗaukakin sarki ya ce mana sai ta ce inni a ozu bi rahmani minka ni ina neman tsarin Allah mai rahama wato kenan da gare ka aiwa na ina fakewa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki saboda ban ga dalilin da zaka shigo min ba ban ga dalilin da zaka zo guna kuma ina tsoron kar ka cutar da ni kar ka kawo min wani matsala to yanzu anan sai malamai suka ce wannan ta'awuzin da ta yi ya nuna cewa na na maryamu mace ce wadda take mai cikakkiyar kamala domin inda wata ce da ta gan shi sai ta bude kofar magana tun da babu kowa daga shi sai ita ko sai ta bude kofar magana a ya zai ka ya aka yi aka za ka za ka haka sai ta ce ga waya ta samun lambar ka ko ba haka ba yanzu an bude room for conversation to amma ita ba haka bane ta daga daga ganin sa sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka saboda ka kaga ya nuna cewa bata saba komai ma'amala dangane da tsakaninta da daga wani ɗan namiji ba kuma ba ta bukata a wani lokacin a kowane lokaci ma yanzu dai ba ta da wani lokacin don haka sai ta nemi tsarin Allah sannan na biyu na na Maryamu tana karantar da mu cewa lokacin da ka shiga halin abin da ya fi karfinka abu na farko da za ka shi da koma zuwa ga Allah yanzu kaga ai gurin babu wanda zai taimake ta in ba Allah din ba don haka ba ta yi wani hesitation ba kai tsaye ta nemi isti'aza da Allah kukin sarki inni a'udhu bir rahama ina neman tsari da Allah mai rahama me yasa ta faɗi rahama ai Allah yana da sifofi da yawa ba ce mai karfi ba saboda yanzu hali ne wanda take bukatar a tausaya mata Allah kuma wato kenan ar-rahmanu ne mai jin kai ko don haka saboda haka sai ta ce tana neman tsarin Allah maɗaukakin sarki maza maza daga gare shi ta ce masa minka daga gare ka in kunta takiya in ka kasancewa to kenan kai mai tsoron Allah maɗaukakin sarki ne amma yanzu anan abin tambaye shi ne to in lam takun takiyan fa wa hiya la tataju ila at-ta'awuz ina neman tsarin ka a wurin Allah ina mai tsari daga gare ka a wurin Allah madaukakin zaki mai rahama in kana jin tsoron Allah to in ba jin tsoron Allah ba ba za ta nemi tsari ba a to amma me ta ce in kunta takiya da ta ce inni a'udhu bi rahmanin minka ta shiru da bakin ta wani ai ta gama komai da komai amma sai ta ce in kunta takiya to sai suka ce malaman balaga suka ce wai usulubi ne na kimsa ma mutum yayi aikin alheri usulubi ne na ikinsa ma'ana wannan shi ne wato kenan ka zama taƙi saboda karka cutar da ni kamar wato kenan tana kimsa masa wannan ne Allah madaukakin sarki zai magana sai ce in kuntum mu'minina ai ma'ana menene ne kunu mu'minina ko musulmi ne na kimsa muku wani abu ai da mutane ake abina Allah madaukakin sarki ce ya lazina amanu aminu billahi ko ya ku masu imani ku yi imani da Allah a to adama masu imani ne amma ku imani da Allah wato ana dada wato kenan ki usulubi nan da kim samu ku cewa ku karfafa wato kenan imani ku da Allah madaukakin sarki da haka sai ta ce masa inni a'udhu bi rahmani minka in kunta taqiyan ai ma'ana kun taqiyan Allah ta uzini Allah ka ji tsoron ka zama mai tsoron Allah karka aure kuma dama da ka ka cewa mutum irin wannan sai kaga kuma hakan din ya zo masa eh adama kai mai kyauta ne idan Allah ina son ka taimaka mana tunda kai mai kyauta ne to sai ya kyauta sai ya taimaka din haka ne Hatimu da'i da aka je aka ce masa aka eh aka je neman taimako a gurin sai ya ce kai din wani ne ya ce ni ne wanda ka taimaka masa lokaci kaza kaza sai ce me marhaban biman tawassala bina ilaina eh ai ai abin da yake aka kwadaitar da shi ne okay ni ne na zo taimako ni ne wanda rana kaza da kaza ka masa taimako kaza kaza kaza din nan sai ya ji daɗi da kidawa kyautar ne sai ya ce maraba da wanda ya yi tawassuli da mu zuwa kuma wata kenan garin wannan jahiliya aka yi amma kuma duk da haka kaga ai akwai usulubi wato kenan a ciki da ya tuno masa aikin alkhairinsa sai ya ba shi damar ya ci gaba da yin aikin alkhairi yanzu ta tuno masa ma'anan takawa wato kenan dan ta ba shi wani ruɗu da zai ji takawar a cikin zuciyarsa da zarar takawar ta shigo cikin jikinsa kuma to kuma ba zai taba ta ba dama kuma bukatar kuku wanka ne ko da ruwan buta bukatar ta dai kar ya zo kusa da ita to wannan shine abin da wato kenan ta yi qala inna ma qala inna غلاما زكيا قال سيئتي متى سيئتي متى إنما kaga a data hasarin ko babu wani abu abu ɗaya ne tal ni ɗin nan ban kasance kawai ba face ana rasulu rabbiki ni kaga tukinan manzan ubangijinki ne ni ɗin nan manzan ubangijinki ne ni ba kawai ba ne face manzan ubangijinki ne amma tambaya a nan shi ne me yasa bai ce manzon Allah ba in yace ji manzon Allah da bai bai gamsar ba sai ce amma manzon ubangiji manzon ubangijin ke ya jingina mata ubangijin dan ya kwantar mata da hankali cewa ubangijin ki nan ne da kika sani wanda yake miki komai din nan to ni manzon sani kina da matsala ba ki da matsala baki da matsala so daga shi ma sai ya mera mata da yadda ta yi masa ni din ba komai bane face manzan ubangiji ki ne ita wata san tsakaninta da ubangiji ta babu matsala kuma ma ubangiji nata ubangijin nata yana ba ta abubuwa ba tare da sababi ba kamar da muka ce muka faɗa muka faɗa baya ko zai zo ya kawo mata abu ya kawo ina zakariya ya ce ya maryamu annalaki ha za ta ce wa min indillahi ko sannan ita da kanta sai ta ce ba zakare inna Allah ya rizuku man yasha'u bi ghairi hisabi sadaka tsakanin da inda tsakanin da lawaje babu matsala ko guda daya so sai karfafa wata jawab kwantar da hankalin ki bayar Allah babu wani matsala ni din ubangijin naki shine wato kenan ya aiko ni inna ma ana rasulu rabbiki to amma me ya aiko ni da shi li ahaba laki gulaman to ina rikicin zai zake na sai da ya gama kwantar mata da hankali ko sai ya ce mata laha balak gulaman zakiya na zo ne na biki albishir na ba ki da wanda yake wato kinan yaro wanda yake tsarkakeke yaro wanda yake tsarkakeke ta zuwa yana rikici ne kike nan a da can lokacin da tun da wannan kisar zakariya da wannan kusan a lokaci da aka yi ko amma wanne ne fara faruwa eh yanzu zakariya ta zakariya aka fara kawo mana amma yana son san da kisar zakariya da wannan kisar wanne ne ta fara faruwa to kafin ta yi dan kafin ta yi dan kullama da kala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa kafin ta dan da taji da daji in ya kai mata abinci sai samu abinci a gunta in ya kai mata kuma an kawo kullama litajdidi kowane lokaci in ya zo sai samu abinci a gunta sai ce mata na laki haza sai ta ce me min indillahi sannan zan ta kara masa sai ta ce inna allahi yarzuqu wa yasha'u bigairi hisab to a nan ne sikirat ɗin zakariya ya taso sau da haka sai ce oke kenan yanzu allah maɗaukakin sarki wato kenan yana yin abubuwa babu sababi kenan ko sai malamai suka ce akwai wasu abubuwa a cikin zuciyar mutum suna da muhimmanci amma sai ya manta da su sai in wani dalili ya taso sai a ɗago su don haka zakariya da ya ga haka sai ya ce to shi kenan a in Allah zai kawo wannan me yasa Allah ba zai bada ba wai dan na tsufa ko kuma dan matata ba karara ce sai Allah ce hunalika da a zakariya rabba shi kenan daga nan sai ce ok to shi kenan ta ba shi satar ansa sai ya je shi ma ya ci gaba da addu'a sannan kisar ta kawo wannan to wannan inna Allah ya rizuku mai sha'u din nan bigairi hisa da ita na na maryamu ta faɗa to fa yanzu ya dawo kanta haka ne la haba laki gulama zakiya kuma ita kanta ta ce inna Allah ya rizuku bigairi hisabi to yanzu a baki da bigairi hisabi amma duk da haka wancan majal ne na maganganu yanzu kuma majal na practice da reality ya zo ya same ta kuma dole ta karba tunda ita ta sawa zakariya kansa wato kenan wannan akida har ya je addu'a ya yi scaling to yanzu kuma wannan abin ya dawo kanta dole ita ma sai ta karba to shine to muje قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
to amma duk da haka ba ba abu ne mai sauki ba ko yawwa ba abu ne mai sauki ba ka ce ka yi imani da la ilaha illallah zai ce to ga sallah ga azumi ga zakka ga kaza ga kaza kaza kaza yanzu ya za practice dole sai kai hakuri wato kenan ka karbe shi a haka ko yasa Allah wa kuke sarki yake kwantar da hankalin mu'mini cewa zai jarrabe su zai jarrabe su zai jarrabe su kuma jarraba za ta zo ta lokacin da aka jijjiga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam a a yakin walalo me ya faru sai da Allah madaukakin sarki ya sa suka zama suna kallon abu ɗaya biyu abu biyu hudu wani lokaci abu ɗaya zai zama za su kalle shi hudu wani lokaci zai suna kallon abu ɗaya takwas da sauransu wani duka ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا yau to yanzu ka ga reality kenan in zagatal absar wa balagatal qulub al hanajir a lokacin abinda aka ce za a zazzarabe su akan sa reality ya zo shi don haka kowa sai da ya gigita to yanzu ton ya dawo kan na maryamu don haka sai ta ce a'a to ya za a yi haka kuma sai ta yarda kan abubuwa gaba ɗaya ina laha yanzu lokacin daɗi da ake ta kawo mata abubuwa wannan ta da ina laha yanzu kuma lokacin wahala ta ce a'atu an na ya kuni li gulam ta yaya zan yi na samu wato kenan da walam yamsas ne basharun alhali dan adam bai taba taba ni da sunan aure ba ba ni da aure walam aku bagiya ni ko ba karuwa bace ballantana ce wani dan adam ya taba taba ni da karuwanci kuma wannan su ne asbab na mace ta samu dako ko dai ta yi aure ko ta je ta karuwanci tunda shine al'ada yadda ake samar da dan adam kuma ta san wannan kuma amma mata ce yanzu gobe ya sha wada bai gairi shi sani hmm to daga yanzu sai a dora mata abinda ta sanin yanzu ta dauke shi wato kenan a zakar kanta ita ya dora mata guje قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا
to sai malaka ya ce mata kala sai yake ce mata kazaliki kala rabbuki to haka dai ubangijinki ya faɗa me yasa yace rabbuki ya daɗa tabbatar mata cewa ubangijin naki ne ko ba ka ubangijin naki ne to haka ya ce tana da ja ba ta da ja kazaliki kala rabbuki kamar da ka faɗa wa zakariya kazalika kala rabbuka to ita ma yanzu abin ton din ya dawo kanta kazaliki kala rabbuki hakan nan dai ubangijinki ya ce za ki samu ɗa ko sannan sai ya ce huwa alayya hayyanu ni wani abu mai sauki ne ma a gare ni in ji Allah madaukakin sarki wajen tunanin ke wato kenan sai in mace tana da miji ko in ta je ta yi karanci tukunna sannan za ta samu da ai Allah maɗaukakin sarki yana yin abu yadda ya ga dama ne saboda ka yaf'alu bil asbabi wa bidun al asbab zai iya da dalili zai iya babu dalili shi kawai amruhu idza arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun shi abu ya zama dan haka shi sa yace hayyin in a ce hayyin shi ne abu wanda yake mai sauki simple very simple ko menene yafi simple simple eh bari ga turawa a gida a cikin akara wa Allah menene yafi simple simple simplicity eh kan kura gulle ya laga ba abin da ya fi sauki-sauki to haka ne hayye ko yawa su larabawa suna da sahal mai sauki suna da kuma hayyinin wanda ya fi saukin sauki sauki to mu a hausa ba eh mene ne easy to ba shi da waje to shi ke da zira ka Allah baraka gita yake wannan al'amari a gare ni abu ne wanda ke mai saukin gare mai saukin gaske sannan wannan haka na ubangijin ke ga dama wannan dalili ne ko Allah haka ya ga dama wannan dalili ne gamsashe sannan nabi sai ya ce wa najaya lahu ayatul linnas za mu yi hakan ne dan ya zama aya ga mutane ya zama cewa mutane su dada imani cewa Allah madaukakin sarki yana iya yin halitta bi sababi yana iya halitta bila sababi haka ne kaga wanda ya zama wata kinan baya ga mutane ko kuma dan da za mu bakin muna son mu sanya shi zama aya ga mutane duk inda isa dan maryamu zai tafi za a ce wannan gashi nan dan maryamu ne ba shi da uba akan isa dan maryamu rashin uba aya ne amma wanda ba isa dan maryamu ba shi rashin uba menene musifa ne a gare shi ko yawa ali dan magafa yace naji ana dan indo ni ubansa ban gane ba ya gaba da shi ko dago naji ana dan dan indo ni ubansa ban gane ba kenan bai da uba kenan ko ko ka kai matsayin menene in babu uba matsala ne me yasa ake cewa ziyad ibn abihi ziyad dan babansa waye baban nasa ba san babansa ba shi ba gashi Allah ya bashi mulki ya kai matsayin gwamna da zai iya sa mutum a kwantar da shi a yanka shi sadaka sai ce ibn abihi ai dai kina ya go yau wato kaga shi aibi ne a gurin sa a ce ba shi da abin me yasa annabi sai suke ta annabi ana nabi la kadib annabi ne abdul muttalib dan ya nuna cewa yana da asali yana da wato kenan abin da duwan dan adam da zai alfahari da ubansa gadon gida alala ga rago to amma shi isa Allah ya ce zai sanya shi zama ayatan linnasi sannan kuma zai zama rahmatan minna jin kai ne wato kenan daga gare mu Allah madaukakin sarki zai sa annabi isa ya zama jin kai saboda me za a bashi littafi zai kira mutane a da littafin a dalilin littafin mutane za su tafi aljanna duk wanda suka bi shi bai zama musu jin kai ba ya zama musu wato kenan jin kai wa kana amran makatiya ya zama lamari ne wanda yake an riga an gama hukunta shi an riga an gama hukunta shi ake gaya wannan fadu ana gaya na na maryamu ne tana tsaye ta yin zuru tana jin abin da mala'ika yake faɗa ya ce mata kazalika qala rabbuki huwa alayya hayyin sannan ya ce wanda ya ga alahu ayatan linnasi sannan ya ce wa rahmatan minna ya gaggara waɗannan ta yaya ce to kare amuran matsariyar an riga an gama kawai shi ke da kes plus shi ke da magana ta fito da aka sai sai dai ta haƙuri ke da sai dai ta haƙuri ke da فحملته فانتبذت به مكانا
Allah madaukakin sarki ce faka mulatu sai gashi ku ta dauki ciki kawai shi ke da sai ciki ya shiga eh daren da kam shi ke da zuwa na an gama ko dama an ce kamar amran magadiyar ko yawwa saboda haka amalatu sai ta dauke shi ban taba zai shi makanan kasiya saboda haka sai ta tafi da shi wani guri wanda yake mai nisa wato kenan yanzu da ta bar mutanen ta ta tafi makanan shirkiyar yanzu a makanin sharqiyar din ma abu yayi zafi ta tafi makanin kasiya wuri wanda ke mai nisa ta nisanta da mutane domin ɗabi'a ce ta ɗan adam idan mutum kai mutumin kirki ne to duk wani abin da zai kawo matsalar a gane kai mutumin banza ne ba za ka yi sha'awarsa ba kuma ba ko menene za ka tsaya kai ma mutane bayani su tsaya su fahimce ka ba yawwa saboda haka wannan sai daga mata hankali sai ta tafi guri wanda yake to kenan nesa ta tafi in ma me zai faru ya faru da ita a can in mutuwa za ta yi mata mutu a can in ma menene zai faru da ya zama dai ba a inda mutane za su dame ta da cece ku ce su kuma mutane dama ba tsayawa suke su auna abubuwa ba kuma wani lokaci kai mai addini to ido a kanka ko all eyes on you in dai ka nuna kai mai sha'awar addini ne to kuskure guda ɗaya naka daidai yake da kuskure 20 na wanda ba masu addini ba da zo ne da zai duk abin da zai zaka ji kawai dan magana da za a yi kaɗance za a yi ka tunda dai mutane masu magana ne za su amma in aka same ka kai da kake intisabin kanka kuma kai dan adam ne dole za ka yi kuskure to shi da sai a yaya tashi a duniya to saboda ka kowa baya son wannan duk da cewa yanzu ba ita ta kagi wannan abun ba amma duk da haka ba ta da bakin da za ta iya bayani a mutane ta gamsar da su don haka abin da ta kwamace shine ta tafi guri wanda yake mai nisa in ma haihuwar da za ta je ta haihu a can in ma matsala ne ta je same ta ita kaɗai dai ta cinye kayan ta kuma mai damuwa don waje
فأجاء المقام إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Allah marabai zai ce fa'aja a halmakadu halmakadu a nan shi ne fa'il ko? haka ne? shi ne fa'il ko? fa'aja a ha halmakadu menene ja'a zuwa a ja'a ba menene kama kama kama eh ta me ma'anarsa tashi ko a kama fa ba ya gumu ba ba a kama yawa an tayar ko to in an ce ja'a a ja'a fa an zo da shi yawa fa a ja'a hal makabu yanzu makabu shine fa'il ko naƙuda sai ta zo da ita ma'ana naƙuda ita ta tilasta ta ta kamo halinta ta kawo ta wannan wurin shine Allah ba da kuke ce aja'aha al-makaw ko naƙuda sai ta kamo ta ta ma'ana naƙuda ta tilasta mata sai ta zo ina ta zo ta ila jiz'in ila jiz'in nakhlati sai su zo zuwa wato kenan kututturan dabina saboda idan naƙuda ta zo ta naƙuda shine wannan wahalar da ake sha kafin haihuwa ko to wannan ɗin yakan sa mace ta shiga wani irin halin kakani kai takan nemi wani abu da za ta kama ta rike ko wani kujera ko wani abu da za a tabina ko wani lokaci sai an taimaka mata ko wani abu makamancin wannan to yanzu babu kowa sai ita kadai ta haka matsayin abin ya ya tilasta mata har ta zo gindin wannan da kudutturen dabino ɗin ta kama shi ta rike shi zaune ya zama abin nan ila jiz'in nakalati ko yawa in an ce jiz'in nakalati na farko me yasa ya zo da ta'arifi bai bai ce jiz'i nakalati nakalati sai ce jiz'in nakalati kaga kenan dabinan sanannen dabino ne to da ya zo da ta'arifi don haka akwai magana akan dabino da ke shi dabinan dama can an yi preparing ɗinsa don wannan abu Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara wannan yau sannan na biyu ai ba dabinan ta rungume ba wani bangare a jikin dabinan za ta kama haka ne yau kamar da Allah ke ta ya ji a nuna a sabi a hunfi a zane duyatsun suke cuza cikin kunne ai yatsa ɗaya ne ko in ka sa ka toshe amma yanzu an yi amfani da asabiya amma abin da ake nufi mai usbu'in wahid kamar haka an ce dabino kututturen dabino ai ma'ana dan bangaren da ta rike a jikin kututturen dabina shine wato kenan ake ni ko to daga ta kama dabinan nan nakuda kuma ta matsa da kuma ya matsa shi ma sai ya fita a wannan lokacin ko babu kowa daga ta sai ubangijinta kalar sai take cewa ya laita ne ya kai tona mitu kabla haza da mamma na mutu kafin wannan lokacin da mamma na mutu kafin wannan lokacin dan adam wani lokacin iya shiga halin kakanin kayi dole abin da ake kira wato kenan abin da ake kira wato kenan dan adantaka sai ya same shi wannan ta san ba laifinta bane Allah madaukakin sarki ne ya kaddara hakan nan amma duk da haka tunda ta shiga halin damuwa sai da ta zo tana cewa ya laita ni mutu ga Allah haza ya kai tuna ina maman a ce na mutu kafin wannan abun ma ya faru kafin wannan abun ma ya faru da ta so mutu yanzu anan ta yi mai burin mutuwa alhali kuma a shari'ar musulunci ba a son mutum ya burin mutuwa ba a son mutum ya burin mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu burin mutuwa ya hana mu burin mutuwa ko yake cewa me la ya tamanna yana ahadukum al-maut li dhurrin asaba kada ɗayan ku ya kuskure ya burin mutuwa saboda wata cuta da ta same shi in an ce li dhurrin asaba kenan kamar yana kokari ya guje ma wani jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya aiko masa ne mun bai tuwa li durrin asabahu yanzu ai ta shiga cikin halin kakani kai idan da ta burin mutum wai ayin ta gudun ta huta da wannan ne to irin wannan shine musulunci ya hana ba burin mutuwan da kake neman mutuwa na alkhairi ba yanzu misali kace kana son ka tafi jihadi don kai shahada kana fatan Allah ya bada kuki sarki ya baka shahada ba burin mutuwa bane wannan ba hana ba amma in saboda wani jarabawa da Allah madaukakin sarki ya aiko maka ne kace za ka yi burin mutuwa to musulunci sai ya ce kar ka yi burin mutuwa yawwa amma kuma tun da dan adam ne dan adantaka yana iya shigowa sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mana fa in kana la budda fa'ilan in ya zama mun kawa dole sai ka yi burin mutuwa to sai ka ce me Allahumma ahini idza kanat al hayatu khairan wa tawaffani idza kanat al wafatu khairar li Allah ka rayar da ni idan rayuwar ita tafi min alkhairi Allah ka karbi raina idan mutuwar tafi min alkhairi amma da jihadi zai je shi yake ta fatan Allah madaukakin sarki ya kai shi matsayin shahidai to wannan ba a hana ba saboda yanzu dan adantaka ta kai mutum in ya shiga rashin lafiya ko wani halin kakane ya fatan mutuwa to shine aka ce a'a ya haƙure ya jure ya fuskanci wannan jarabawar da Allah maɗaukakin sarki ya sa shi a cikin ta ya cinye ta shi ya fi masa alkhairi ko amma kuma duk da haka tunda shi dan adam dai in ya zama dole sai ya yi fatan wannan din to aka ce shi kenan to ya roki Allah maɗaukakin sarki ya bashi idan rayuwar ne ya fi alkhairi ya bashi wannan in kuma mutuwa ce ta fi alkhairi wato kenan ya bashi wannan yanzu na nan mare mutane abin nan burin mutuwa ta ce ya lata ne mutu kabla hada ya kai tona ina maman a ce na mutu wato kenan kafin wannan al'amari wa kuntu nasiyan mansiyan in zama wato kenan nasiyan abinda aka manta abinda aka manta kala biyu ne akwai abinda aka manta wanda za a iya tuno da shi aka ce wani mutum ya je gurin wani mutum sai ya manta bankon ashanansa a cikin bankon ashana akwai kwayar ashana guda biyu sai da tafiye nisa sai ya tuno ya barfan kwan a shanarsa don haka sai ya dawo da ya tuno sai zo ce kai ina a shanata sai ce wata gata daga kwaya biyu ne ma dai a cike ce eh dai na tuno ba ni sai ya karba yanzu wannan ashanar ta zama nasiyan amma ba mansiyan ba an manta ta ba kuma an shafe bantuwar har abada ba amma inda za a manta abu ya zama kwata-kwata babu shi ba a ma sake tuno shi a tarihi ba shi ne zama mai nasiyan mansiyan to ita abinda take so abinda ita ke zama eh wa kuntu nasiyan mansiyan na zama abinda aka manta kuma abinda an riga an mantar da shi an mance da shi ba za a sake komawa ta kansa ba wata kina har tashin alkiyama to ta mu jama'a nadaha min tahtiha ألا تحزني قد قد جعل ربك تحتك سريا
Allah maɗaukaki zai ce fanadaha min tatiha to ashe daidai lokacin da take wannan maganar ma tukunna take wannan rikicin dan har ya riga ya fito fanadaha sai dan ke kira ta min tahtiha ta karkashin ta ya kira ta anan kaga ba a ambaci sunanta ba aka ce ya kira ta haka ne amma a farko Allah maɗaukaki sarki ya ambaci sunanta yace wasu kurfin kitabi maryama yanzu an ambaci sunanta yanzu wannan kes ɗin haifuwar da ta yi babu miji matsala ce wadda take wato kenan har duniya ta Allah ya fifita ta ya ba ta wannan daraja ce karramawa ne mata tun da ɗan daga gare shi ne mun bai wannan kuma kadiya ce wadda take har duniya ta kare wata ƴa mace ba za ta sake maimaita wannan ba da kafircin da suka yi ko kuma laifin da suka yi zai iya yi wa bayan sun bar duniya wata mace ta yi irin wannan ta ka bi a bace sunansu ba sai ce da rabar lahu masalin lillazi na kafarun ra'ata nuhin wa ra'ata lut Allah da haka abinda batar annabi lut ta yi wa mijinta zai iya yi wa wata mace ma ta sake a mijinta ta haka ba ambaci sunanta ba sai aka ba da sifa ba a faɗi asalin sunanta ba matar annabi nuhu abinda ta yi wa annabi nuhu na rashin wato kenan abin nan kirki zai yi wa wata mace ta abin da haka ba ambace sunanta ba in ka duba siyaki na alkur'ani shine duk abin da kaga ya ambaci suna to wannan kes din a nan ya kare kes close a nan ba za a sake maimaita kuma wani ba amma idan wani zai sake maimaita irin wannan kaziya a duniya kafin duniya ta kare kenan ba lalle a wannan lokacin ba ba lalle a zamanin wannan annabin ba to ba za a faɗi sunan mutum ba sai ambaci wato gidan suna don haka ma wasu malamai suke cewa da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci na na Maryamu a fili sannan ya aiko mata da mala'ika ya zo ya magana da ita don haka wasu malamai suka ce ita ba annabiya ce haka ne hatima annabi ya ce saboda ai sharuɗan annabci ya tabbata da farko shine a aika masa manzo nabi a masa wahayi da sauransu duk wanda ya faru da ita sannan kuma ga istifa Allah madaukakin sarki yace ya maryamu inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki istafaki na farko Allah madaukakin sarki ya zabe ki istafaki na biyu ya a cikin mata ya mai da ke wato kenan annabiya da ka suke kafa dalili daga cikin malamai da suke ganin cewa na na maryamu ta kai matsayin annabci akwai abul hasan al-ashari shugaban ash'arawa ko akwai babban malami ibn hazm az-zahiri sannan imam al-qurtubi kansa ya karkata zuwa ga wannan akwai wasu malamai da suke amma jamhur na malamai suka ce a wadda ba zai hana abin nan ba idan wahayi ne Allah maɗaukakin sarki ya yi wahayi a wa'anda ba annaba ba kamar da muka bayani jiya haka ne sannan kuma idan turuwa mala'ika ne magana yake sa mutum ya zama annabi da sahaban annabi sun zama abin tun da Allah maɗaukakin sarki ya aiko jibrila ya zo ya musu magana da at least sayyidina umar da ya zama annabi ya zo shi a siffar mutum ya yi magana ya yi tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ansa bayan ya tafi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya umar a ta dari mana sa'il ka san waye mai tambaya sai ya ce masa a'a Allahu wa rasuluhu alam sai ce fa innahu jibril ya'tikum li yu'allimukum dinakum kaga wannan da magana za ta sa da shi ya zama annabi kuma duk sahabban da suke gudu tunda sun ga mala'ikan da idan su illa iyaka ya fito a surar dihiyatul kalbi a surar mutum to da sai su zama abin a ita ma surar mutum ya fito mata don haka suka ce a duk wannan ba zai zama dalili ba don haka wanda suka tsananta akan ma babu mace da aka taɓa yi annabiya mutanen mazhaban malikiya ta kuwa asali za ka ce ya gaja ce wala nabiya unsa qattu yushtaba babu wani annabi mace da aka taɓa zaɓa ya zama mace kuma qur'ani a wasu usulubin yake cewa ba ma an sanna min qablika min rasulin illa rijalan illa illa rijalin nuhi ilai saboda haka babu wani annabi da muka manzo da muka taɓa kwakwa cewa to kenan rijal mazaje ne don haka duk da darajar da Allah ya bata da ɗaukakan da ya bata kuma ya bata irin ɗaukakan da wata mace ya mace ba za ta taɓa samu ba abun a duniyan nan wata mace ba za ta taɓa samu tun da ce wasu faki ala nisa'il alamina duk da cewa masu son tawili za su ce alami zamani hali amma qur'ani bai haddade ba ala nisa'il alamina don haka malikiya suke cewa wa fil nisa'i maryamun fa zahara fa ibnatu siddiqi ba'da kubra amma ta in daraja ne dan yace wa abdalul khalqi jami'an ahmadu sallallahu alaihi allah ni'mas sayyid annabi sallallahu alaihi wasallam shine number 1 amma a mata bayan ya irgo na maza a mata sai yace wa fil nisa'i maryamu ita na maryamu ita ce wata kenan a ƙololuwa fa zahara sai zahara na na fatima kenan allah mada ku kirke da daita sai ya ce wa bunatu siddiq sai yar siddiqu wace kenan na na aisha ba'adul kubara bayan ta kuma sai na na khadija wa'insu sai sai ba'adal kubara in ka ce ba'adal kubara kenan nana Khadija ita ce a gaban nana Aisha in ka ce ba'adu nana Aisha ita ce to ko ma menene aje su ne manyan ko babu wanda ya kai su su wayannan wuri wato kidan guda hudu haka ne to shine sai Allah madaukaki zai ce fa na da hannun tahtiya sai aka kiraye ta ta kasanta ko Allah ta hazari cewa kararin ke baci yanzu ne ne kira ta a nan wurin wasu suka ce shi dan ne wasu suka ce jibrilu ne wasu suka ce ubangiji Allah wa rubuje sarki ne kita da Allah ta hazani kiran da aka wata aka ce wata Allah ta hazani kada ki kuskura ki baki ciki ana farin ciki kuma abin da ga hada ya same ki kuma dumatan duniyar nan in sun haifi da lafiya lafiya murna suke kuma ke ke daya ki ware keke ɗakin ki ware kuma yanzu kin aifi kuma kita zaki baki a a ba maganan bakin ciki Allah ta hazari karja ala rabbuki ta take sariya ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya wato kenan sariyan wato kenan menene ruwa marmaro a karkashin ki saboda idan mace ta haifu tana bukatar ruwan da za ta tsaftace jikinta ta wanke jini ta ɗan sha ta ɗan ji ƙarfi da jikinta ya sake dawa Allah madaukakin sarki ya sanya miki wa'annan abubuwan wato kenan a jikinki aka tattare da ke ruwa wanda zai maki amfani don daga cikin abin da ya fi komai amfani a jikin ɗan adam a duk kayan shaye-shaye to ruwa shine number one shine number one sannan sai ce mata ne wa huzzi ilayki bi النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
Allah ba da kuki sarki sai ce mata huzi ilaiki bi jiz'in nakalati ga jiz'in nakalati wannan ita kututturan dabinan nan ne ko in an ce jiz'u shi ne wata kina in an sare samansa ainihin trunk din shi ne ake gidansa jiz'u ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an saro masa kututturen dabino ya ajiye a masallacinsa a kansa yake kuduba a kansa yake wa'azi a cikin masallaci to saboda haka kenan an ce jitso ana nufin wanda bayi dare a jikinsa amma Allah maɗaukakin sarki sai ce ta kama wannan kututturen jibin da ta dogara a jikinsa ta yi nishin naƙuda ta haife din to ta dan jijjiga shi idan ta yi hakan nan tusakit alaiki rutabar janiya wato kenan danyen dabino shine rutab an ce tamru shine busasshen dabino rutabu shine wato kenan danyen dabino wanda bai gama bushewa ba to zai sa zai tasakar zai fado a gare ki saboda idan mace ta aifu tana bukatar biki to yanzu babu kowa mai mata biki a kusa da ita tunda ta tafi makanan sharkiyan daga makanan sharkiyan ta wuce makanan kasiyan ta je can yanzu ita kadai ne ko amma tunda kuma kes din na ubangiji Allah ne shine ya handle kuma ya san yadda zai yi sadaka sai bulbul mata da ruwa ta da ruwa ta sha ta samu karfi ta wanke jikinta ta tsaftace jikinta ita kadai babu wanda kada ma bai ji ba balle fulatin sannan sai madaukakin sarki ya bata dabino ta wanda za ta ce don haka ake son idan mace ta haifu ta ci dabino eh yana daga cikin abin da zai taimaka mata kun gana na Maryamu gashi dabino Allah madaukakin sarki ya zaba mata don haka kowace mace ma daga cikin abin da suke taimaka ma mace in tana da ciki ta riga cin dabino in ta haihu ma ta ci dabino duka wani abin da rutaban janiyan abin dasa in an ce aljaniyu shine ka ciro ka ciko janal fallahu alqutna ka je ka cire abu a jikin icensa haka in auduga ka ciro sai a ce jana in dan dabino ka ciro sai a ce jana in menene ka ciro sai a ce jana to saboda ka danyen dabino zai zo janiyan wato abin dasa a gare ki mata amma ki cira ki ci wato kidan saboda biyan bukatar da lokaci cewa wani kalmar jana wani lokaci ana amfani da ita amin idan mutum ya jangolo a bakarsa sai a ce jana ko a ce jana tilbaraki shi ala nafsiha yawwa idan mutum ya jama kansa musifa sai a ce jana tilbaraki kalmar ce ta ta karin magana na larabawa sai ce jana tilbaraki shi ala nafsiha ma'ana ya jawa kansa kenan to daga duk laifin da mutum ya aikata sai a ce masa jana to amma kuma abinda mutum ya ciro na 'ya'yan itacciya ya ce ba da alakin sa shi ma aljani to ma ji hannu mu je فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صدق الله العظيم to an ce mana lokaci yayi za mu dakata na sai gobe a sake karanta mana wannan ayi barakallahu alazim wa laga rasulul karim abu da muka faɗa